الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لأربعة 21 دقيقة وطن الهجة hijira tana da 443 wanda ya dace da 20 ga watan bakwai miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabul masani aha walil mukatabi wal ma'zuri tasarri yace bawa mukatabi wal ma'zuni da bawan da aka masa izini kasan bawa din kala kala ne akwai bawa kinni wanda shi tsantsan bawa ne ba shi da wani alama na yanci tattare da shi kuma ba shi da wani alama na wata dama da aka ba shi to akwai kuma bawa mukatabi wanda shi an yi ciniki ya sai kan shi yana kan biya akwai kuma ma'azun ba wanda shi kinni ne amma mai gidan shi ya mar izinin ya je ya harka ya yi zaman kan shi ya yi harka kawai ko mai gidan zai yanke mar ya rika kawowa ko zai dan bai jari da an mar izinin ya yi harka akwai kuma su mudabbari akwai mutakul ajali da sauransu to a cikinsu ne bawa mukatabi wanda an kulla fansa yana biya wal mazuni da bawan da ainihin aka yi wa izini ya yi harka su biyun nan kowanne yana da daman tasarri ya yi kwarkwara mana ya siyo baiwa ya rika saduwa da ita a matsayin ainihin sadaka kwarkwara wanda ita ba mata ba ce amma kuma mutum yana da damar ya sadaka da ita kamar yadda Allah ma ya ce wanda zina wani furujin hafizun ya ce illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum yana da damar yayi kwarkwara wa in bila izinin ko da bai karbo izini daga mai gidan na wannan ba ma'ana yana yi mai gidan ya gani a ya za ka yaka yace a to ni ba na riga mun yi ciniki da kai ina biya ba ko kuma ba kai ka mun izini in ya harka ba shi kenan wannan izinin ya isa ba sai ya karbo wani sabon izini daga mai gidan nashi ba wa na bakatu zaujatil abdi duk wannan yana gaya mana dokoki ne tsakanin bawa da mai gidan shi yanzu idan mai gida ya yi wa bawa izinin aure je aure to ciyar da matar yaya wa na bakatu zaujatil abdi yanzu ɗawainiya na matar bawa min gairi karajihi ba da cikin harajinsa zai cire ba yanzu haka misali mai gidan ya yanke war kullum ya kawo naira dubu ɗaya balance to yanzu idan mar izinin aure ya aure ba zai cewa cikin wannan dubu ɗaya zai rika ɗaukar na cefane ba sai ya gama haɗa balas na mai gida sannan ya nemi kuma na cefane shi aha biduni karaji kenan an daura mar karajin wa kasbihi kuma ba a ɗawainiyan sana'arsa ba aikin da yake yi idan ba a ɗaura mar ɗawainiya kawai mai gidan cewa ka je kai ta aiki kawai kana kamun kuɗin to yanzu aikin da ya samu kuɗi na mai gida ne ba zai ɗauka a cikin wannan ya yi cefane ba sai dai nemi kuɗi ta wata hanya ko ya bar ko a bayan sadaka ko na baka amma duk aikin da zai na mai gidan shi illa li urfin sai dai idan al'ada ta gudana cewa duk bawan da aka yi izinin ya yi aure a cikin wannan harajin ko a cikin wannan kudin aikin da ya zai dauka ya to wannan adatun baladi malamai suka ce kasu na ce kalmahari kamar sadakin bawan da mai gidan shi yamar izinin ya yi aure to ba zai dauki sadaki cikin harajin shi ko cikin wannan aikin da yake yana samun kuɗi ba wala yadmanuhu sayyidun bi izni tazwiji sannan mai gida dan yayi wa bawan shi izinin yayi aure to ba zai kunshi cewa wai dole biya masa wannan sadakin ba mai gida ba zai dauki biyan sadaki dan yayi wa bawan izinin aure ba ya biya ne izini ya ce je auren shi to fa ba zai taba mar kudin shi wajen ainihin biyan sadaki ba ko kuma wajen ciyar da bawan ba wannan kenan wajabara abdun abun wa wasiyun wa hakimun majnunan wa sagira wato in muka ce mujibiri a can ai muna cewa uba yana da daman yayi ijibarin iska budurwa wanda bai rashidantar da ita ba haka wasiyi ma yana da wannan daman ba to wannan bangaren mace kenan to ga bangaren namiji uba yana da daman yayi ijibarin majnunan dan shi mahaukaci dan shi ne mahaukaci fitik wanda baya farfadowa to sai aka duba maslaha ta nuna wannan yaron amar aure dan akwai mata yanzu a gari wanda za su iya zama da mahaukaci za su iya kula da shi kuma an mar auren akwai maslaha a ciki to uba ba tare da yardan mahaukaci da mahaukaci ne ya za a yi a gane yardan shi uba yana da daman yayi ijibari kawai ya masa aure din hakanan wasiyun wasiyin uba shi ma in maslaha ta nuna ainihin ayu mahaukacin nan aure yana da daman yayi masa aure ya ijibare shi wa hakimin kai hal- alkali ko kuma ainihin hakimi sarki in an duba an ga akwai maslaha sarki yana da damar yin ijibari ya ce ba yana da kuɗi ba eh a ɗauka kuɗin shamar aure a nemo wata mu zauna mu kafa mata sharuɗa in za ce da ta bi wannan sharuɗan ta kula da shi a yi masa aure in maslaha ta nuna haka ko uba ko wasi ko hakimi yana da damar yin ijibarin shi wannan mahaukacin wasa giran hakanan yaro karami shi ma uba ko wasi ko hakim yana da damar yin ijibarin shi amma fa duka wayannan ijibarin li maslahatin domin wata maslaha an duba an ga akwai maslaha yaron nan baban shi miliyoniya ne baban ya mutu ya bar jan biliyan biyu yana da kamfanuwa yana da kaza ga wata yarinya ita ta yi takhassus akan harkar abin da ya shafi accounting da lissafi da kaza kaza ba ta da aiki idan aka aura wa yaron nan kuma amintacciya ce za ta iya kula mar da dukiyar nan idan kuma aka bar yaron nan a haka gaskiya kan ya balaga ma dukiyar nan zai lalace kaga akwai maslaha a ce a aura mar wannan yarinya to yanzu wannan wasiyi ma zai iya haka alhakin ma zai iya haka haka uban ma in ya nuna akwai maslaha zai iya yi masa wannan aure din a matsayin yaro karami ko ma hukunci munawun bai kawo nan eh munawun ya yanke bai kawo wasiyun mu hakim ba wa jabara abun wa wasiyun wa hakimun ba ka rubuta mana ba هو جبر مجنونا وصغيرا لمصلحة a والشغاب ina zuwa wa jabara abun bai kawo ku abun ba ya kawo wa jabara mi wajibar abu wasi ya kawana a kuna ku mai rubuta karanta mu shi wa jabara وجبر مجنونا ehe وصغيرا إيه.
لمصلحة ehe والصداق على الأب إيه.
إن مات a to ya ya muku karani dan bai kawo fa'ili ba yawa wajabara abun wa wasiyun wa hakimun wa zai ijibari majnunan wa sagiran na'am an gane me yasa zai ijibari yace li maslahatin Na'am.
saboda wata maslaha da ta nuna ai haka din an gane wajabara abun wa wasiyun wa hakimun na'am
wasadaqu alal abi to yanzu a cikin wa'annan uba ko wasi ko hakim da aka ba wa kowanne bawan yana da damar yayi ijbarin mahaukaci ko yaro karami idan aka zo idan uban ne yayi ijbarin mahaukacin ko yayi ijbarin yaro karamin tunda a matsayin shi na uba ne wannan ijbarin sadaqi yana kan uba na'am yana kan uban wa in mata ko da ya mutu misali ya je ya ɗauko mar aure ne bashi sai uban ya mutu bai biya wannan sadakin ba to ko bayan ya mutu in an zo rabon gado sai an ware kuɗin wannan sadakin an biya a matsayin shi na uba ya ijibari mahaukaci ko ya ijibari yaro to sadaki ke yawo kan shi ko ya mutu sai an ɗauka a cikin kuɗin gadon shi an biya shine wa in mata eh ba a zancen sulusi ai yana yi din ya daura wa kanshi ne zai biya kamar ya dauki kuɗi ne zai bukatun kanshi ko kuma ya je ya ci bashi kaga ya ci bashi dole a biya yace amma ba da sharadin in a adama idan a lokacin suka zama ba su da shi mahaukacin da yaro karamin lokacin da uban yayi ijibarin mahaukacin mahaukacin ba shi da mallaki ko yaro karamin ba shi da mallaki ka ga mafumi da a ce yaron yana da kuɗi misali mamarsa dama ir wani miliyoniya je ya mutu ah, babanta ya mutu ta ci gado ita ma ta mutu ta bar wa yaron sai uban ya masa aure to yanzu anan tun da yana da shi a kuɗin shi zai ɗauka ya marsa da haka shi ma mahaukacin amma idan ba su da shi uba dole shi zai biya ko ya mutu a kuɗin shi za a ɗauka a biya kage yanzu a can ya irgo mutum uku abun wasiyun hakimun amma nan wajen biyan sadaki yace alal abi sauran fa baya kan wasiyi ko hukuma ta yi wa yaro aure ko ba shi da shi in kun yarda za a yi auren bashi ran da Allah ya kore mana yarda dan ta dama ana yin auren bashi amma kasancewar hukuma ta mara aure ba za ta yi sadaki dole hukuma ta biya ko dole alhakin ya biya ko wasiyi ya biya ba amma in uba ne dole ya biya in dai ba su da shi halar akadi kuma wajen talaucin nasu ana lura da lokacin auren ne ba lokacin da aka zo hukunci ba inda lokacin da zai mar auren bai da shi ko da bayan auren ya wadata ba zai iya ɗauka a cikin kuɗin shi biya ba haka nan lokacin auren yana da shi to ko da bayan auren ya talauce ba zai da kan uba ba shi yasa ya ce halar akadi ina jin mun gane walau sharaɗa kilafahu kuma ko da fa uban ya sharɗanta sabanin haka ni yaron nan zan masa aure amma gaskiya ni ba zan ɗaura wa kaina biyan sadaki ba nan da Allah ya hore mari ya biya ko hakan yayi yana ɗaura auren zamu ce dole shi zai biya ko ya mutu dole a ɗauka haka wajen ainihin mahaukacin ko da ya sharɗanta sabanin biya wa illa can ba ya ce in adama ba wa illa idan ko suna da shi mahaukacin ko yaron kowanne yana da mallakin shi da zai iya biyan sadaki fa alaihima to yanzu sadakin yana kansu uban zai yi ijibari kuma zai dauki kudin su ya biya ainihin sadakin shi ma anan ya ce illa li sharfin sai dai idan an yi da sharaɗi yaron yana da kuɗin ko mahaukacin yana da kuɗin amma su iyayen yarinyar suka sharɗanta amma ba mu mun yadda za mu ba ka aure amma kai za ka biya sadaki a ju ka yi yadda to kaga yanzu anan ya ɗauka da sharaɗin shi zai biya to ko suna da shi shi zai biya haka wajen alhakin ko wasiyi din an yi da sharaɗin shi zai biya to anan tun da shi ya ɗaura wa kan shi dole shi zai biya mun gane wannan wancan wajen ainihin biyan uba ba su da shi walau sharaɗa amma wajen ainihin ya hau kan ainihin ya hau kansu kuma sai dai in an yi da sharaɗin yana kan uban dole wannan sharaɗin zai yi aiki kaga a can sharaɗi ba zai aiki ba saboda ya saba wa shari'a a nan kuma sharaɗi zai aiki saboda bai sha- saba wa shari'a ba saboda a kullum a musulunci idan an kaba sharaɗi ba sharaɗin ake dubawa ba sai an auna shi da shari'a an auna sharaɗin shari'a ta karba eh to shikenan amma in shari'a bata karbi sharaɗi ba ba ruwanmu da an sharaɗin ta za a watsar da shi walau kana mai ta sharaɗin ya ce hadisi ko wa in ta dara hu rashidun wa abun to yau kuma da a ce ba wai yaro karami bane ba mahaukaci bane rashidun shi rashidi ne balagagge ne mai hankali an ba shi daman kanshi yau sai baban shi ya je nemo mar aure ya mar auren bayan an yi auren aka zo batun biyan sadaki ta ɗara hagu sai suka yi jefefeniya rashidun wa abun da rashidun da uban kai baban shi ne bayan ya gama makaranta ya digiri ya yi kawai ka zo ka nema mar auren yar gidan wane aka yanke sadaki dubu ɗari biyar ba a ce waye zai biya ba kawai aka zo aka ɗaura aure bayan ɗaura aure aka zo batun kuɗi zai ga cewa ba ya samu ainihin aiki wajen dubu ɗari uku yake ɗauka ka haɗa musu kuɗin su ya ce haba baba ni da na san ni zan gani ban tashi a na dauka kai za ka biya shi yasa kaga ta dara uban ya jefa shi ma ya jefa to yanzu ya zamu yi aha to shikenan yanzu kowa ya cire yaki to fusika ya bata wurin wala mahara babu sadaki saboda haka ku masu iya tun kan a ɗaura dama ku san wa zai biya sadakin kar kawai a zuwa muku dodori da babban riga an zo an zauna kuna gani ai yaron ya samu babban aiki ya yi wayewa mai a je batun rikici in abin ya rikice kuma ko rabin sadakin ba za ku ci ba saboda haka fusika a bata auren dama ya mun ce duk auren da aka bata shi kabla dukuli la mahara saboda haka fusika wala mahara an yi wannan rikicin uban ya tire ya ki biya dan ma ya tire ya ki biya to fusika a bata auren tunda tun yanzu an fara rikici kar a shiga ma a shiga abin da ba za a iya fita ba wala mahara kuma babu wani sadaki da za a biya an bata amma a nan inda za a bata ba za a biya ba in lam yaltazimhu ahaduhuma idan ɗayansu bai ɗaura wa kanshi zai biya ba kaga a nan kai iskidraki karkaca tun da dai yaron ya yi inkari kar a nuna wannan inkarin wai ainihin ya ya ya ya sake ta ne ko na ba shi ka bane wannan inkarin da yaron yayi yace shi ba shi yace zai biya ba uwan ma ya inkari yace shi ma yaron ne zai biya to yanzu da aka yi wannan rikicin sai muka ce to fa idan ɗayan ku bai ɗauki nauyi ba za mu ɓata auren yaron da ya ji za a ɓata auren kuma gaskiya na sai ya ce ah to tun da haka ne shikenan bari zan biya shikenan aure ya tabbata ko kuma uban da ya ga ya sha wahala akan wannan abin yanzu wannan abin zai ya ce to shikenan akwai abuna na guri kaza a je a siyar a zo a biya shikenan shine malam a in lam yaltazimhu ahaduhuma idan ɗayan su bai lizumta wa kanshi zai biya ka mafumi in ɗayan su ya ɗauki nauyin biya shikenan za a tabbata to wannan muna maganan kaular dukuli kenan kafin a yi kwanan aure ba to ba da dukuli bayan an yi kwanan aure ka ji yaron ya ji ya sha angwancin shi ya yi komai yana ta haske ga kyalli ga ainihin turare ga me kawai da aka zo mutum kuɗi kuma ya cire ya ce shi ba shi zai biya ba aka je wajen uban uban shi ma ya cire ya ce ai shi zai biya abin shi to yanzu tun da an yi dukuli aka zo aka zauna ai in ka lura uban shi ya tsokano abin shi yaron da shi ya zo ya nemo auren shi zai ka ai ba wannan rikin ko to tunda uban shi ya tsokano farko sai mu ce tunda an riga an yi dukuli an yi haujin kayanta halafan abu yanzu an zo gaban alkali alkali sai ya ce uban ya rantse ta kai alwala ka zo a raciya mar qur'ani na masu salati a zo a taru me za a yi rantsuwa za ka yi mana kan ba kai za ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa ni ban mar aure dan in biya mar salati ba idan uban ya rantse ya za a yi wabbari a shikenan uba yana rantsuwa ya kubuta sai a zo kan wa a zo kan wanda zima zauju sadakan nisi yanzu yake nan sai mu ce baban ya rantse to kai tun da kai kai dukuli ka riga ka yi hauzi to yanzu za ka biya sadakin tamkanta da nawa ne sadakin dubu ɗari biyar sai mu ce a duk a barbatin dubu ɗari biyar nawa ne sadakin tamkanta sai a ce gaskiya ire-iren su yan hausari yanzu ba sa wuce dubu ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu sai mu ce to shikenan ba ta ɗari da saba'in tsaka tsaki kenan ake ɗauka ba ko kuma ba ta ɗari biyu shine sirabul musul shikenan aure ya tabbata shi zancen ya rantse babu ya ran- to in ya rantsewa zai biya kwarai tun da ya riga ya dukuli in ya rantsewa zai biya kawai uban ya rantse in uba ya ki rantsuwa shi zai biya in uba ya rantse to bari a ya kubuta to kai kuma kai kai hauji kayan hannun ka to dole kai za ka biya in ya zo biyan zai biya su da kulli sili amma fa akwai bice da kulli ya ce wahalaba in kana aqalla minal musamma idan kuma da aka zo sadaqul mislin sai ya zama a tsallu minal musamma ƙasa da abin da aka ambata da an ambaci nawa dubu ɗari biyar da aka zo sadakul misli nawa dubu ɗari biyu to yanzu a nan ba zai biya sadakul misli ba sai ya rantse akan ba shi ya ce zai biya ba in bai rantse ba to dole ya biya ta musamman kaga rashin rantsuwan shi ya nuna cewa dama ya ɗau nauyin biyan yanzu ne ya mutu sai ba ta ɗari biyar ɗinta in ko ya rantse akan ba shi zai biya ba a nan ne za ka ci sadakul misli in sadakul misli ya zamo bai kai abin da aka ambata ba kaga mafhumin nan ya nuna cewa in sadakul muslim ya wuce musamma ko kuma daidai da musamma ne a nan ba rantsuwa kawai ya bata sadakul muslim ya sadakin cankanta mun gane wannan to wanda jiya kaga yanzu irin wannan rikici ai to jiwa zai iya faruwa uba dan karambani ba kada ko kwabo kawai wai kai danka ya so mu samu waiwa ka je ka nemo mar aure shi kuma dan ya dauka dama tsohon mai kuɗi ne ya dauka ka tara wani abu ne kai aka zo aka yi wannan musun to ga yadda za a yi Aha, waraja'a li abin kaga duk wannan fa yana nuna mana harkan aure ba abun wasa bane dole a rika mushawara a aure kar kai karambani duk lokacin da aka zo za a aure to a zauna a yi shawara komai da ka sani a tsaya a cancance a tattauna a tabbatar da ta ina abin yake kar a je a shiga ainihin rikici ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته صداقها النصف بالطلاق قبل الدخول to yau kuma muna magana akan wasu nau'in mutane guda uku uba zai iya wa ɗanshi aure biya mara sadaki ba haka nan wani mai daraja a unguwa ai zai iya yi wa wani aure kamar yanzu misali babban mutum zai yi cewa kai samarin hausarin nan da Allah yanzu a ga 'yan mata ga kowa ya je kawo ce yake so na ɗau nauyin sadaki ya ana haka ya ce bana zai wa mutum ɗari aure ya ɗauki nauyin biyan sadaki gaba ɗaya to irin wannan kaga zawwaja mene wazi kadirin zawaja gairo ba wa baminin libnati sadaka tun da ya lamun cewa yarsa sadakin ta ba shine ake cewa auren sadaka ba uban ya dau nauyin biyan sadaki ya baka yarsa shi zai biya sadakin to wayannan ukun gaba daya wannan ainihin rabin sadakin raja'a zai koma wajen kowane ɗaya daga cikin ukun nan bit talaki qabla dukuli idan an yi shika kafin ai kwanan aure yanzu misali mutumin da ya auri mace kafin ai kwanan aure ya sake ta ba ta ci rabin sadaki za a damar da rabi ba to baban shi ne ya biya mar sadaki miliyan ɗaya kafin ya yi kwanan aure sai ya sake ta ta ci dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar ɗin wa za a ba wa baban zamiyarwa ba za a ci ha? to ai kuɗin shi ne wuce ai baban ba kyauta ya bashi ba ya ba da kuɗi ne na aurensa yanzu kuma aure ya watse dole a dawo baba kuɗin shi haka shi ma wannan mai darajar da yawa samari aure sai wani ya sake ta kan ai kwanan aure shi tunanin shi ha ai yanzu ka sake ta zaka samu na siyan nafiya sake ta gani kana sakanta wannan rabin ba za ka ci ba shi za a dawo kuɗin shi ah to ai ya bayar kamar sadaka ya ce to ai shi aure baya son ya ga samari ba mata ne yanzu kuma kai na kan da ya lalace dole wajen shi za ka koma haka uba da ya biya wa da ya biya sadakin yarsa sai aka saki yar kafin ai kwanan aure shi ma wannan rabin uban zamiyarwa ba za a ba shi wannan mijin ba mun gane wannan wajami'uhu can ba ya ce an nisfu bi dalaki qabla dukuli ba wajami'uhu adafi akan an nisfu din can shine fa'ili raja'a wajami'uhu da nisfu ne ba nisfu wani haka mun fata ya sa ko wajami'uhu an nisfu ne wajami'uhu hakanan kuma za a mai da ɗungurin gumɗin sadakin ga ɗaya daga cikin ukun nan bil fasadi da bacin aure shi ya ɗauki nauyi zai biya muku sadakin dubu ɗari biyar biyar kowanne ya je kawo mabuba shi wannan ma ya kawo wannan ma ya kawo wannan ma ya kawo bayan an gama ɗaurin aure kawai kai sai masu kwakwa suka binciko suka ce ai wannan yarinyar sun sha nono ɗaya da ita wace ce aka ce a dudu mai fura ce ta shar ga dudun tana tana ta ce kwarai wayannan ƴaƴana ne ya tabbata kaga auren ka ya rushe to yanzu kudin wa za a ba ba za a baka ba shi wancan mutumin za a miyar ba kuma an miyar mar ka je ka kawo ta yace shi yanzu ya fasa shi kenan kudi ya koma gida haka in uba ne wa dan shi aure ma ɓace shi aure kudi wajen uban zai koma Na'am.
haka in mutum ne ma ya aura wa wani yasta ya bashi sadaki sai auren ya lalace to kudin cif zai koma wajen baban nata ne ba za a bashi kokobo ba نعم to wannan kenan وجميعه جميع السلام jami'u sadaki wala ruju'a lahum ala zawji sannan su wa'annan ukun uba da yayi wa dan shi aure biya mar sadaki نعم mai daraja unguwa da yayi wa samari aure ya biya musu sadaki da kuma mutumin da ya biya sadakin yarsa ma wanda ya ba wa yar kowane ɗaya daga cikin su wala ruju'a babu komowa lahum gare su ala zawji a bisa mijin wai ya biya shi ka biya mar sadaki sai ya samu kuɗi ko ainihin taimako na auren ma ya samu ko wani aiki ya samu na NGO ko wani abu ya samu kuɗi ba za ka zo ka ce "Ah, dama wannan kuɗin da na biya ma fa dama na biya ma bashi ne ka biya ni zancen banza ne ko uban ne ya biya ko wani mai darajar ne a unguwa ya biya ko mutum ya biya sadakin yarsa ne to yanzu ba zai dawo wajen mijin ya ce wai a biya shi wannan kuɗin ba ka biya ya tafi kenan illa an yusarriha bil hamala sai dai idan inda za a zai komo a biya shi sai dai idan dama ya bayyanar da cewa ya yi belinka ne ya yi amfani da kalmar hamala don dama hamala baya nuna kyauta duk lokacin da ko ake rikici ka zo ka ce kai nawa ne kuɗin da ake rikici kaza ne ka ce oke ba matsala ai akwai kuɗin shi a gaba bari mu biya kafin kaga yanzu nan ka nuna ba kyauta bane ko kuma samarin nan duk ba an ce an dauke su aiki yanzu wallahi ai sunayen ake jira ba ga mace kace to shikenan bari a musu auren kafin kaga yanzu anan kai ma ka nuna ba kyauta bane tunda hamala ne ka tabbatar da hamala ne to yanzu anan duk lokacin da duk wanda ya samu kuɗi zaka komo dole ya biya ka hakan uban ne ma wa dan shi in je amfani da kalmar hamala mudlaƙan wannan in ji amfani da kal- kalma mala mudlaƙan sake ba ƙaidiwa ko kafin ai auren ko lokacin auren ko bayan auren in ji amfani da kalman ainihin hamala cewa ba kyauta ya bashi ba to yanzu anan dole zai biya shi aw yadmanu ba'da al-aqdi ko ya amfani da kalman zamana ne ya biya mar din amma biyan ya faru ne ba'da al-aqdi bayan an daura auren shi kuma yanzu an daura auren bashi ne sai ta ki tarewa ni yayin yana an ci an auren da ita ko kullum muna tana aka ce ai ai kudin sadakin ne bai fita ba haka aka yi eh to a ji a kira su da aka yawo ban nata shikenan nawa ne kudin naku dubu ɗari biyar ne shikenan sai ya ce an lamunce a biya su to yanzu kaga bayan an ɗaura aure abin ya hau kan yaron ne sannan yanzu ka ɗauka ka biya to yanzu daga ƙarshen ya samu kuɗi zai biya kuɗin ka kamar ana rikici ne ba ka son rikici ka biya abu kaga ba kyauta ka biya ba shine ba da amma lokacin ɗaura auren ne ko kan ɗaura auren kai amfani da zamana ba za ka biya ba نعم illa li qarinatin yace sai dai wajen wannan ainihin bamana din ya illa li qarinatin sai dai in ya nuna wata alama wanda ya nuna cewa ainihin kyauta ya bayar au urfin ko al'ada ya gudana cewa in an yakan kyauta ne to yanzu dole za a bi wannan qarinan ko al'ada din wal kafatun tsaya nan to alhamdulillah na'am na'am
Mijin bai ma san wasu